بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بود وجاز الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar uku ne ko ga watan sha'aban hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda daidai da 23 ga watan shida shekara ta 2012 kuma yau ne muke karatun littafin alfurqan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya kuma a makon da ya gabata ba mu karkare sharhin da malam wanda ya ta'aliki ya mana akan abin da shafi hadisin waliyi ba wani hadithi sunansa kenan da ya shahara a gun malamai ana ce masa hadithin wali za mu tashi inda malin salih ali shek yake sharhi inda yake cewa assam wal basar ma'anawiya ne haka ne haka ne ko tayyib yana magana dama akan inda Allah subhanahu ta'ala a wancan hadithin hadithul wali inda hadithi ne qudsi inda Allah yake cewa kuntu sam'ahu ai fa in fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basara wa basarahu alladhi yubsiru bihi har zuwa ƙarshen hadisin to shine ne yake cewa as-sam'u wal basar da yake faɗa cewa zan zama jinsa zan zama ganinsa to abubuwa ne guda biyu ma'anawiyya ne al'amura duk da mutum ke gani ko kuma kai ya san da su ana kasa su kashi biyu akwai umur hissiya akwai umur ma'anawiya hissi shine abin da za ka gani da ido ko ka taba shi abubuwan da suke shiga ƙarƙashin wannan hanyoyin samun ilimi a jikinmu guda biyar ɗin nan da ji da gani da shaƙa da ɗanɗano da taɓawa da hannu su ne guda biyar ko to duk abin da yake shiga ƙarƙashin wannan ana ce masa hissi hissi shine ji yawwa abubuwan da kuma ba a sa shiga ƙarƙashin wannan ana ce musu ma'anawi ma'anawi shine abin da sai dai ka ji wata ma'ana a ƙwaƙwalwarka a zuciyarka ka fahimce ta ba wai abin da za ka iya taɓawa ba ne nan don ba da misali sosai a fahimta mun san akwai al'udun ko akwai kuma as-sam'u akwai kuma al'ain akwai kuma albasaru al'udun shine kunne wannan mai fatar da muke tabawa wannan shi hissi ne kunnen mutum hissi ne tun daga shi ana taba shi amma as-sam'u fa sam'u shine ji jin ana gani jin ba ba ji ba wani abu ne da zaka iya tabawa ko ka gan shi ba shine ma'anan ma'anawi ma'ana ce ma'ana ce ba wata gaba ba ce da za ka taɓa ai mun fahimci wannan ko haka nan al'ain ido ido shi ne wannan gashi da za mu iya taɓa shi amma gani fa gani daban ido daban ina fatan fahimci wannan to shi ido hissi ne amma gani menene ma'anawi shi kenan abin da malam ke so mu fahimta yawwa ina ji mun gane yanzu ko to sai ce as-sam'u wal basaru ma'anawiyani da ji da gani wasu abubuwa ne guda biyu na ma'ana da sai dai a sawara su aka ba ganin su ake ko a taba su ba ya'ani abin da yake nufi nau'ani min anwa'il idrakati ma'anawiyan ma'ana nau'o'i nau'o'i ne guda biyu daga cikin hanyoyin riskar ilimi ana riskar abu a ji shi idan na ji ne da me da asam'u ana riskar abu a gan shi idan na gani ne da me da gani yawwa mu bambance dai gani daban ido daban ji daban kunne ma daban yau to yanzu ana zancen ganin ne da jin su abubuwa ne guda biyu na ma'ana aka ake suranta su ba ganin su ake a waje ba to to nan ya kawo wani lafazi daga cikin lafuzan da su suke amfani da shi a yaransu na cikin gari sai ce ta shofu sam tunda kuma na gaya mana wannan darasi ne ko yake wa ɗalibai sai ke cewa ta shufu shams ta shufu shams kamar tambaya yake sam kai ta shufu sam shi ji kana ganinsa yana tambayar mai yana tambayar wanda ake karantarwa din ne ta shufu ma'ana kana gani ba larabci ne mai fasaha ba amma larabci ne da suke yi haka kamar irin da yadda ake cewa yadda kuke cewa gargaliya ko yawwa ma'ana darijiyan cikin gari shi suke ce ma a irin wannan yare din shafa ya shufu haka suke kira sai ce ma ta shufu ai baka ganinsa shi ji ta shufu albasar gani fa shi ma kana ganinsa ma ta shufu yace baka gani ya dace wannan masu bugawa da su duka sa larabcin fasih din tunda shi bugun rubutu ne ba abin da ake ji ba ne to mu ci gaba da sai ke cewa lakin na liyad war rijil ai kun ga ya faɗi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi sai ce wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha haka ne sai ce to lakin na liyada war rijla zahirani amma da hannu da kafa to a bayyane suke su su ba ma'anawiya ne bane ko hissiya ne yawwa ana ganin su yace fa mathala bi shay ko bi shay'aini ma'anawiyaini wa bi shay'aini zahiraini kun ga nan ya bada misali a cikin wannan hadisin abubuwa hudu ya kawo guda biyu ne na ma'ana ne guda biyu kuma hissi da za a iya tabawa yayi magana da asam wal basar ya kuma magana akan me alyaduwar rijil kun ga guda biyu ba ganin su ake ba guda biyu kuma ganin su ake kawai abin da ke so fahimta ke yawwa to shine ci gaba ya kawo wasu bayanai daga ayoyi yake cewa hadha lahu nadha'ir wannan yana da abubuwan da suka kama da shi na irin wannan dangi din a fil qur'an a cikin alqur'ani domin da Allah madaki ke cewa am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun ko kana zaton cewa da yawa daga cikinsu suna ji ne ko suna hankalta kaga wannan ji da hankalta menene abubuwa ne ma'anawiya ne su ma yawwa haka nan da faɗin Allah maɗufi da yake cewa ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها في حقيقة من هلتشي من إلي ديوا daga cikin jinsin dan adam da aljani da mutum li jahannama don shiga wutar jahannama suna da zukata amma waɗannan zukatan la yafqahuna biha alfiqh wa tafaqquh ma'anawi ne ko hissi ma'anawi ne amma qulub fa hissi ne duk da cewa a ɓoye yake a cikin jiki mun fahimci abin amma akwai za a iya tabawa a bugun za a ji bugun zuciya da sauransu kaga ashe akwai zuciya zuciya hissiya ce yau kuma idan bude kirjin za a yi za a ganta na fata mun fahimta to amma shi fiqhun fa a ce ka fahimci abu da zuciyarka zaka iya buɗe kirjin mutum a ga fiqhun sa yawwa to shi wannan ma'anawi ne kaga shi ma cikin alqur'ani nan Allah madauki ya kawo wannan sannan sai ce walahum a'yunun la yusiruna biha suna da idan idanuwa amma ba sa gani da idan kaga akwai kwayar ido duru-duru amma babu gani mun fahimci wannan kaga ɗaya hissi ɗaya ma'anawi shikenan sannan kuma sai ce walahum adhanun la yasma'una biha hakanan suna da kunnuwa amma kuma ba sa ji da kunnuwan kaga an tabbatar da al'adhan wa hiya umurun hissiya amma kuma a ga wannan as-sam'u babu shi shi kuma amrun ne ma'anawi yanzu dai an fahimci abu sai ce wa ka qaulihi fi akhir surati haka nan a ƙarshen sura inda yake cewa ayushrikuna wace sura yake nufi suratul a'raf tunda ita ce da ya kawo aya a ƙarshe nan gaba ai nan kaɗan sai ke cewa wa ka qaulihi fi akhir sura haka nan fadin sa a ƙarshen sura inda yake cewa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin sa yi shirka da abin da yake bai halicci komai ba sai dai su halitta su ma aka yi gumaka kenan ya mutum zai bauta wa gunki bayan ku gunki halittarsa aka yi ba su suka yi halitta ba duba wani misali nan mai karfi da Allah ya ga waɗanda suke bautawa gumaka da kuma duk abin da ba Allah ba in ka dubi gunki shi saboda kaskanci ma mutum ne ya halicce shi ba Allah ba kun mun fahimci irin halittar da nake nufi ina nufin sassakar ba wai asalin ishen ba misali abin da aka yi shi da ice ai Allah ne halicci ishen ko yawwa amma a sassaka abun a kera shi a sa shi gwargwadon yadda zai kama da mutum ga hanci ga ido ga waye ga kuma a zo a gaba a tsaya gaban sa duru wai ana cewa wannan Allah ne ana roƙon sa ya bada wani abu to kaskancin nasa ya kai ga hatta dan adam ne ya fito da shi da irin wannan sigar da yake da ita ba ma wato zubin da kuma kirar da Allah madaukaki ya tsara bane da fatan fahimci wannan wannan shi kansa ya isa nuna cewa gumaka shirme ne ba su isa komai ba ya mutum zai je jeji ya sassaƙo ice ya zo gida ya kwakwale shi ya fidda sura ta mutum ko kuma ya je ya samu dutse shi ma ya sassaƙe ya fidda sura ta mutum kuma ya zauna ya bauta masa bayan ya fi kowa sanin asalin wannan abu inda za a tambaye shi bishiyan nan ta ɗorawa ce ta maɗaci ce ta mai duk zai iya gaya maka asalin inda aka yi halitta ko ba haka bane saboda shi da kansa ya je ƙirƙiro abinsa mun gane abin yauwa haka nan dutsen shi ma wanda iri ne zai iya gaya maka daga mai santsi ya samu ko ba mai santsi ba ya aka yi da nakiya kaza ya fasa sannan ya zo sassaƙa shi ya abu kaza to kaga wannan fi ghayatil jahala a ce mutum ya zo ya tabbatarwa irin wannan abin da shi ya kirkire shi da kansa ya zo tabbatar masa cewa mahalicci ne ko kuma kan ya dangana masa cewa ya cancanta abauta masa to shine sai ke cewa wala yastati'una lahum nasran kuma gashi ba za su iya ba su da ikon su iya taimaka musu da wani abu wala an fusahum yansurun ko kansu ma ba za su iya taimako ba su waɗannan gumaka da su suna tsaye wuri wuri an sa musu ido babu ido babu gani an sa kunnuwa da yake hoto ne kunnan baya ji mutum ya zo ya sa hannunsa ya kwankwashi gunki ya tambaye shi yau me aka yi da safe a nan wurin ka kusa da kai waye ya zo kafin ni ya roƙe ka ba zai iya gaya ma ba ko akwai ba zai yiwu ba to kaga wannan ya nuna dabbancin mutumin da ke bauta wa gunki ya ɗauki abu wanda ba shi da ilimi ko sanin abu ya bauta masa ai ba kuma issan nan da muke yawan maimaita ta ba ta amur ibn jamuh ko wanda ya je ya sami yara samari sun ɗauki gunkinsa sun jefa a rijiya ya je ya ɗauko shi ya wanke ya shafa masa mai ya sake zuwa ya aje shi amr ibn jamu sahabi ne kafin ya musulunta a yakin uhud a yakin uhud ma ya rasu amma kafin ya musulunta a madina haka aka yi da shi samari suka shigo gidansa suka ga gunki suka dauke suka je suka jefa shi a wata tsohuwar rijiya ga mushen kare a ciki da kuma kwata a ciki sai ya je ya ɗauko shi ya dawo da shi gida ya wanke shi kamar yanzu ka ce ya sa soso da sabulu ya tsaftace shi tsaf sannan ya shafa masa mai sake zuwa ya ajiye shi a inda yake kuma ya sake roƙonsa yana bauta masa washe gari yaran nan suka sake ɗaukar wannan gunki suka je suka jefa shi ya sake ɗaukowa a na uku da ya koma sai ya leƙa cikin rijiyar rigan shi ga mushen kare ga jikinsa ga kwata shi ne yake cewa wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasta bi'rin fi qaran yace wallahi da kai ilahi ne da abun bauta ne kai ba zai yiwu ba da kai da mushen kare a saka ku a wasu irin a cikin tsakiyar wato rijiya rijiyar da ake sa mushe a cikin rijiyar da ake sa kwata a ce da kai da kare fi karan an gwama ku tare inda ilahi ne kai ya ce wallahi wannan ba zai yi ba shi kenan daga ranar ya bashi a ciki ya dawo ya samu samarin ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to kaga haka lamarin yake toshewar basira ce za ta samu dan adam ya zo ya samu wani abokin halitta dan uwansa wanda aka halicce su shi ma halittarsa aka ya sa shi a gaba ya ce zai bauta masa sawa'un wannan abun a ko ice ne aka sa masa sunan mutum kamar yadda yake wani shine asalin duk gumakan duniya da ake bautawa duk wani gunki da kaga an bauta masa na mushrikai na kowane irin mutum in dai gunki ne aka zo aka sashi a gaba to shi mai bautar da zaka tambaye shi ya kake bautawa ice da kasa sako sai ce ai ba ice yake bautawa ba sunan mutumin salihi mutumin kirki waliyin Allah da ya ɗauki sunan ya bashi shi yake kallo kamar yadda asalin shirka a tarihin duniya ita ce mai shirkar zamanin annabi nuhu ko وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا da abdullahi dan abbas ya ce mana waɗannan sunayen mutane ne salihan bayi a zamanin annabi nuhu lokacin da suka mutu shedan ya zo ya gaya wa mutanen su ai ga dabarar da za ku idan ku rika tuna su suka sassaka waɗannan abubuwa da itace da duwatsu suka zo suka kakkafa su sannan kowanne sai aka ba shi sunan waɗannan mutanen mutanen kuma mutanen kirki ne kaga ashe kenan shi mai bauta musu a hangensa wa yake bautawa mutanen yake bautawa ma'ana mutane ne salihai ai yaya za a yi suwa ne da girmansu da darajarsu kuma waliyan Allah a ce ba za a yi kamun kafa da su ba wannan fa asalin shirka kenan yadda ta rarrafo ta shiga jikin dan adam duk wanda ka gani ba wai yana itikadin wannan gunkin nasa shi ya halicci sama da ƙasa ba da zaka tambaye shi zai ce ba shi bane na da ai haka suka faɗa ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah yawwa in ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa za su ce Allah amma waɗannan gumakan da suka je suka sassaƙo suka zo suka sa ya wane ya wane kai mana kaza in ka tambaye su za su ce me mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah kusantawa kaga ashe saboda sun yadda wai sunayen mutanen kirki aka ba su waliyai ne mutanen kirki ne Allah na san su to bari a kama kafa da su a jigun Allah duk wani mai shirka a duniya asalinsa kenan wannan ta bangaren gumaka kenan akwai kuma waɗanda ba gumaka ne suka sassaka suke bautawa ba za ga mutum waliyin sai ake zuwa saboda shi a kusa zamaninsa yake sai ake zuwa kabarinsa to duk mai zuwa kabarin wani ya roƙe shi ko a ce ga wata bishiya ya taɓa zama a gindin wurin a je ita ma ana bautawa bishiyar ko ana roƙonta saboda wai tana da daraja wani waliyi ya taɓa zama a gindinta ko kuma da kabarin waliyi wani waliyi dan marina waliyi wani ne da ga inda kabarinsa yake sai kuma a je a ɗauki wannan wurin ana girmama shi to asalin shirka kenan inda a jama'a suka karkace suka koma suna bautawa wani Allah a saboda ganin cewa waliyi da aka sawa wannan wuri sunansa shine zai musu amfani ya kusantar da su zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sai ce ila akhiril ayati har zuwa ƙarshen dai ayoyin wanda Allah maɗauki ambata suratu a ƙarshen suratu al'ara sai shi al-maqsud min zalika abin da nake nufi da wannan annahu yuridu tamthila bil hawas abin da Allah ke nufi a wancan hadithi qudusi na kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha waɗannan abubuwa guda hudun nan to ya yi tamfili ne bil hawas da abubuwa na hisi ko kuma abubuwan da ake amfani da su a sami ilimi kamar da ji da gani da kuma wato taɓawa da takawa da sauransu ya ce fahaza laisal muradu bihi hasar wannan abu kar ku hango iya wanda aka faɗa a hadisin a fahimci cewa ana so a takura abin ne iya waɗannan guda hudu mun fahimci abin kun gane so yake ya ce mana sauran abubuwa ma za su shiga ciki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗi cewa idan yana son bawansa saboda yawan nafilfili to zai so shi in ya so shin kuma zai zama shine jinsa ma'ana ba zai ji komai ba sai abin da Allah yake so ya yarda da shi zai zama shine ganinsa ma'ana ba zai ga komai ba sai abin da Allah yake so ya yarda da shi hakanan shine hannunsa ma'ana ba zai damƙi komai ya sa hannunsa ya riƙe shi ba sai abin da Allah ya yarda da shi hakanan shi ne zai zama wato ƙafarsa wato ba zai taka da ƙafarsa ya je wurin da Allah baya so bai yarda da gumba mun fahimci abin to sai malami yake gaya mana a nan sharhi cewa waɗannan abubuwa guda hudu ba hasr ba ne ba an taƙaita abin a kansu ba ne cewa saura ba za su shiga ciki ba a'a ma'ana komai zai shiga ciki kamar shine sai ke cewa kuntu sam'ahu wa basarahu aidan ma'ana tare da waɗannan zan- zai ga ma'ana da sam'i da basar yace wa aidan lisanuhu wa fahmahu wa tafkirahu mun gane ma'ana tare da waɗannan abubuwan da ya ambata tare da sam'i da basar to har harshe bakin mutum ma ba zai buɗa da harshensa ya magana ba sai abin da Allah ya yarda da shi saboda me saboda Allah ya zama harshensa ma'ana ba zai faɗi komai ba sai abin da Allah yake so wa fahmahu da fahimtarsa wa tafkiruhu da tunaninsa tunaninsa kullum zai zama tunani ne wanda Allah yake so mun gane wannan to anan sai malamin ke ce mana khudh fihi riwayatan mawdu'atan haka ne a wurin ko yace riki wata riwaya yace akwai wata riwaya mawdu'a in an ce mawdu'a ana nufin me menene mawdu'i na abin da ake gabatarwa an za a yi mu lecture misali a ce mawdu'i topic kenan eh a- in an ce to hadisi fa mawdu'i na'am ba za mu tambaya hmm? na wanda tabi'i ya ce annabi ya ce a'a aha na yawwa riwaya wadda aka kirkiro ta ta ƙarya annabi bai faɗa ba a ce ya faɗa shi ake nufi da mabu'i yawwa in ce riwaya mawdu'a riwaya allati wada'aha wad'u shine kirkirar abu ka fito da shi yawa kowa yaji ku ga amfanin tambayoyi ko yawa wani lokaci sai ka tsammanin komai an gane shi haka yake tsayib abinda ake nufi dai da hadisi mawdu'i ko riwaya mawdu'a shine riwayar da wani ya kirkire ta ta ƙarya annabi bai faɗa ba sallallahu alaihi wasallam a kirkira a dangana masa shi ne zaka gane cewa hadisi hadi wannan hadisin mawdu'i ne ma'ana na ƙarya ne yawwa ba wai mawdu'i na na topic din lecture ba wannan daban yawwa mawdu' haka ake ce masa wancan wannan kuma shi ma mawdu' ne idan hadisi ne muzakkar in kuma riwaya mu'annatha a ce mawdu'a yawwa sai shi khud a fihi riwayatan mawdu'atan yastadillu biha as-sufiyyatu wata riwaya ce ta ƙarya da sufaye suke amfani da ita su kafa hujja da ita yace wahiya makbubatun ta ƙarya ce fi hadal hadisi shi wannan hadisin na kuntu sam'ahu ko ka- da kaza da kaza har zuwa ƙarshe to akwai wata riwaya ta ƙarya annabi bai faɗe ta ba bai nakalto daga Allah subhanahu wataala ba sufaye suna amfani da ita wai suna cewa a ga ƙarashin ma abin da Allah maɗaukaki ya faɗa a wannan hadisin don wani hadisin abun sufaye to da kasan a me za a ce ne ba hadisi da duk hadisan duniya ba wanda yake mai musu daɗi irin wannan hadisi yawwa in suka makalkale shi sai su yi masa fassarorin da a, babu a duniya banda su ba wanda ya wannan fassara don sun ɗauki waɗannan maganganun na kuntu sam'ahu da su suka kafa hujja akan wancan magana da muka yi magana makon da ya gabata ko ta maganar ittihadi ittihadi shine yadda da cewa wai komai Allah ne wannan abin sun ɗauko shi wai suna ganin wannan hadisin yana taimaka musu akan wannan Mm. za mu zo mu ji bayanan malamin shi akan wannan to shi ne sai ke cewa fi hadal hadisi ba'da qawlihi bayan inda Allah madauki yake cewa wa yadda hullati yabtishu biha wa rijlahu allati a yamshi biha ko to har da ƙari sai suka ƙara cewa wa hatta ya ƙula lishai'i kun fa yakun wannan ita ce ƙarin da suka ƙara ma'ana wai har sai bawan nan ya kai matsayin da saboda san da Allah yake masa sai ya kai ga cewa ya ƙulu lishai'i kun fa yakun wai zai cewa abu ya kasance abun ya kasance kaga shikenan an zama ɗayan kenan ko tunda babu mai kun fa yakun sai Allah Allah ne kawai ke da kun fa yakun idan ya idan ya so abu innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بيتي أمر واتو بيتي أمر سيدشيد وليان سبا mun fahimci wannan yawwa al'amarin Allah ne shi kadai idan ya so abu sai ya ce da shi ya kasance sai abun ya kasance banda Allah babu wani mai kunfa ya kun kowane ne shi babu mala'ikan da ke da kunfa ya kun babu annabin da yake da kunfa ya kun har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da kunfa ya kun kunfa ya kun ta Allah ce shi kadai domin shine mai halitta kaga dai babu wani wali da ya kai manzon Allah kowa ya ku ya faɗi ƙarya ko ba haka ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da kun fa yakun na a ce wai abin da ya so ya halitta sai ya halicce shi mun gane yawwa amma Allah ne ke kaddara abu ya kasance Allah ne ke halittar abu ya kasance a wani zai ce a ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a yakin tabuka kun karanta ko a kissar tabuka da aka tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna hutawa a wani wuri da suka yi zango sai hango wani duhu can nesa kamar wani mutum na tahowa shi ne sai ya ce min kun abakai sama ya ce ya zama abokai sama ma yana zuwa ku sai gashi abokai sama ne wannan irin wancan ce ba irin wancan ba ce kamar ka hango abu ne daga nesa sai ce ina ma ya zama wani ne wancan mai zuwa shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi yau ba wai ya halitti abin da babu shi bane a ganshi abu na faɗi wannan ne saboda kada wani wata ne karanta hadisi ya ce to ai kun ce annabi bai da kun fa kun gashi ya ce kun kuma ya zama ai annabi ba shi ya halitti abu kai sama agun ba ya hango duhu ne sai ce ina ma mai zuwan nan abu kai sama ne ko mai zuwan nan ya zama abu kai sama mana da umarnin Allah da izinin Allah da yarjewarsa Allah kuma ya fidda annabinsa daga a ce ya faɗi abu ya zama ba haka ba sai ya zama abu kai sama ne haka ma'ana kamar Allah ne ilmantar da shi gaya masa wannan mai taho wannan abu sama mun fahimci abu yawwa wannan kuwa hatta ya ku ya kula li shay'i kun fa yakun ta maganar halitta ce abinda babu shi kwata kwata wancan kwaya an hango shi abinda ba shi ana so a kirkire shi to sai iya samu mun gane wannan yawwa haka nan idan ka so zaka iya cewa ta bangaren mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanke hannunsa ruwa yana bubbugowa ta jikin yatsunsa wannan mu'jiza ce ba shi ya halicci ruwan daga jiki ba Allah ne ya halitta duk mu'jizozi Allah ke halittar su amma yana baiwa annabin ne dama ya nuna wa mutane shi yasa ake ce musu ayoyi ayoyin daga wa suke daga Allah amma Allahu ta'ala yujriha ala aidihim Allah ne yake gudanar da su a hannayen annabawa sai mutane su gani don su yi mamaki don su yi imani mun gane abu yawwa ba magana ce ta halittar abin da babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halicce shi ba da fatan mun gane wannan to mu ci gaba nan shine ma'ana a wancan wuri mun zana sama kamar tamanni yake fata yake shine abin da ke cewa kamar sai ina ma wancan mai tahowa ya zama kaza kaga ba cewa yake a lalle abu kaza da babu shi a halicce shi ba wannan na riga na faɗa haka ne jazakallahu khairan to sai kuma yake cewa a yace hadhihi mawjudatun fi ba'dhi kutubil hadisi musnadatan wannan riwayar akwai ta wasu littafan hadisi har ma an dangana ta da isnadinta shine musnadatan lakinnaha mawdu'a amma ta ƙarya ce yastadillu biha ba'd sufiyyati wasu sufaye suna amfani da ita suna hujja da ita fi anna allaha عن جل وعلا يعطي الأولياء ملكوته يتصرفون فيه بما يريدون وسنا سوى أي الله مدوكي ينا بيوا باينسا ولينسا ينا باسو تصرفي أتكين ملكوتنسا أتكين واتو حالتسا ملكنسا لكالفين إيقونسا Allah na baiwa waliyai dama su ma su yi abin da suke so a ciki za ka ga cewa masu bin hanyar ɗariƙun sufaye sukan faɗi irin waɗannan a littafansu shi sa har za ka ji ana danganawa wasu daga cikinsu a dangana musu sun yi kaza sun yi kaza sun aikata kaza kamar irin ƙarerayin da ake danganawa shehu abdulkadiri cewa yana mai da rayukan da aka da suka mutu ko ya karbe ko kuttun da ake sa rayuka ya zazzage a dawo mutane da ransu bayan Allah ya karbi ran har Allah ce yaya haka kuma kun ga wannan abun akwai reni mummuna da ikon Allah da malakutinsa dan mutum ana so a ɗaga shi a bashi daraja baya nufin kuma shi kenan ba zai daraja ba sai ya zama Allah a bashi matsayin saman na bawan Allah mai bautar Allah mai san Allah mai kusantar ubangiji wannan ya ishe shi matukar abin da mutum zai zama kenan ko ya zama annabi ne ko waliyi duk ba- wanda ba wannan ba to iya ƙasa yake ko ba haka bane ba dama dan adam ko waye shi ko manzo ba zai taba zama ubangiji ba manzo daban ubangiji daban to irin waɗannan abubuwan su zaka ga ana yi to idan ana yi kuma in aka ce meye dalili to sai a rika kwakwalo irin waɗannan hadisan rubabbu waɗanda ba su da asali sai a kawo sai to ba gashi ba amma ka ga nassi akan ma- mas'ala kuru kuru ta yi magana akan wani abu ba za ka samu ba yawwa sai dai irin wannan kwatancen a ce to ai gashi nan dama ya ce kuntu sam'ahu ladhi kaza da kaza da kaza ai abin da ake nufi shine wan- a ina Allah bai faɗi wannan maganar ba yawwa abin da ya faɗa wannan shine kamar da muka ji a bambanci tsakanin bawa mai bauta da Allah da ake bautawa kuru-kuru yake a wannan hadisin babu abin da ke nuna cewa za a samu wata haɗewa haɗewa ta zati tsakanin Allah da bayansa ya zama cewa bayan nan sun juye sun zama Allah wannan abun babu shi a musulunci na fata mun fahimci abu yawwa to shine kuma sai yake cewa a, yace wa hadha batilun min jihati al-istidlal in ka bi ta bangaren kafa hujjar ma wannan shirme ne ƙarya ne ba shi da asali wa batilun min jihati al-usul al-qat'iyya in kuma ka bi ta bangaren asalin addini yankakkun dalilai yankakkun abinda ake gina musulunci akai to duk wannan su ma sun saba wannan magana Allah maɗaukaki shine Allah shi kadai shine mahalicci shi kadai shine abun bauta shi kadai shi ya halicci abubuwa baki ɗayansu babu wani wanda ke da tasarrufi yake da dama yake da iko zai juya halittar Allah yadda shi yake so banda Allah subhanahu ta'ala babu wannan mun fahimci abin yawwa shi ne sai ke cewa la yunazi'uhu ahadun fi mulkihi babu mutum ɗaya da yake jayayya da Allah a cikin mulkinsa ya ce wai shi ma zai abin da Allah yake yi wa laysa lahu sharikun fi mulki haka nan Allah ba shi da abokin tarayya a cikin a mulkinsa babu wanda zai zo ya ce da shi da Allah suka mallaki abu kaza ko da shi da Allah suka halicci abu kaza babu wannan dan adam din duk abin da ka gani Allah ne ya halicce shi har da shi wannan waliyi yawwa an yi lokacin da ba da babu shi aka samu uba da uwa aka yi ciki uwar ta tsuguna ta haifi wannan waliyi a garinsu kowa ya san shi ko ba ka bane yawwa akwai lokacin da babu shi don haka babu yadda za a iya zama kuma wai shi ne Allah ya zama Allah ta hanyar wani abu da ya kasance wai don yana ibada yawwa ballantana ma waɗanda ba ibadar suke ba su su yi wa mutane ƙarya su zo su ce sun zama ubangiji suna damfarar mutane Allah maɗauki ya kyauta to shi da kuma yake cewa to mu koma sama a littafin ya ce wa fi hadithin akhara ko nan ne ana jin haka ne ko da can duk bayani muka yi wajen shafi biyu mun karanta duk maganar salih ali shek shafi na uku ma kai ya ce wa fi hadithin akhara wannan maganar ibn taymiya ce a wani hadithin har yanzu dan yana kawo hadithai na me siffofin auliya'ur rahman ko yawwa bayan ya faɗi wancan hadithi qudsi man adali waliyan to da ya gama shi ya bayanai a kansa to na- sai kuma ya ce wa fi hadithin akhar a wani hadithin daban ya ce wa inni la af'aru li awliya'i ni ina rama wa waliyaina kama yaf'aru laythul haribu kamar yadda zakin da ya fushi hankalinsa ya dugunzuma shi ma yake ramawa wanda aka cuta daga cikin danginsa ko 'ya'yansa shine ma'anan allaythu allaythu al-asad al-haribu ma'ana al-ghadban yawwa alharib wanda ya ɓaci rai ransa ya ɓaci Mm, ba wai zaki mayaki ba Mm, larabci ne ma'anarsa alghadban Mm, wato zaki idan ransa ya ɓaci mu- aka je misali aka taɓa 'ya'yansa ya biyo mutumin ko kuma abin da ya taɓa masa 'ya'yan nan me yake gudana Mm? me zai faru ga zaki ga abokin gabansa ba sai faɗa ba yawwa to shine sai ke cewa to Allah maɗauki a wani hadithin shi ma irin wannan lafazin yana cewa wa inni la as'aru li awliya'i ina ramawa waliyaina in har aka taɓa su kaga kenan ya nuna ba a zagin waliyai to zama haka ne ba daidai bane a zagi waliyi a ce waliyi ko kaza da kaza ko ba shi da daraja a'a wannan kuskure ne saboda me waliyai in dai waliyan ne na Allah Allah ne ya yadda da su bayansa ne salihai kuma waliyai to haramun ne a zage su amma wanda wani ne shi ya nada waliyinsa wanda kila mawalin a zahiri yana saban Allah yana kuma da awar cewa shi Allah ne ko yana gafarta wa mutane ko yana wani abu ko a ce sai ta hanyarsa a shiga aljanna to wannan ba waliyin Allah bane misali ne tan tagarya na waliyan shaidan na fatan fahimci abu yau don haka baya cikin waliyan da ake magana mun gane wannan yau to amma waliyan Allah hakikatan wanda Allah ya zabe su ya yadda da su in an taba su Allah baya so mun fahimci abu to shine wannan hadisin duk da hadisin shi ma ba hadisi ne ingantacce ba hadisi ne da'ifi shi wannan mai wannan riwaya da mai wannan lafazi din a nan ya kawo muku a cikin hashiya a ƙasa ko ya ce wannan da karahu al-hafiz ibnu kathir gwargwadon bincikensa shi wanda ya binciko wannan daga cikin samarin ɗaliban shi sheikh salih ali sheikh wanda ya yi wannan binciken yana cewa ibnu kathir ne ya faɗi wannan hadisin fi tafsirihi inda qaulihi ta'ala wajen faɗin Allah madaukaki man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi a suratul baqara kenan ko yace wa lam yadhkur masdarahu amma bai faɗi inda wato ya samo hadisin ba mun san ibnu kathir baya cikin magabata can da suke riwayar hadisai da isnadi ko tunda yana cikin mutu akhirun ya rasu ne 774 da haka ba littafin isnadi ne da shi ba duk da dai suna da isnadansu ko asanidinsu da suka ruwato wasu riwayoyin yakan faɗi wasu wani lokaci to amma ba dukan abubuwa yakan ruwato da irin wannan isnadi ba don haka littafai magabata can da suka daɗe a baya kuma waɗanda suke ruwayar hadisai irin su bukhari abu a muslim abu dawud annasa'i tirmidhi da sauransu ibnu maja da makamantansu su ne ake faɗa mafi yawa dama akan ciro irin waɗannan ko hadisai ko kowace hadisi a samu irin su masu riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar isnadi a musnadan a ce su suka faɗi wannan amma ibnu kathir ba masdari bane asali dama na cewa an samu hadisi daga ibnu kathir illa dai sai a nan ne ya samu shi wannan hadisin ibnu abid duniya ya ruwaito shi a cikin al'auliya ibnu abid duniya wani malami ne daga cikin mutakaddimin a karni na uku ya rasu shi ma kuma yana da littafai da yawa a abubuwa da dama littafai sun kusa ɗari akan maudu'ai da dama zai maka hadisai kawai zai tara akan al'auliya ya tara wasu hadisan a silatul rahim ya tara wasu hadisan akan birrul walidain haka zai maka hadisai hadisai ibnu abid duniya sunansa yana da littafi sunansa al-awliya a ciki ya rawaito wannan hadisin shafi na tara hadisi na farko akwai al-hakimu tirmidhi al-hakimu tirmidhi ba shine abu isa muhammad ibnu isa ibnu sawira at-tirmidhi wanda muka sani mai sunan tirmidhi ba ba shi bane wannan wani mutaakhir ne daga cikin sufaye wani sufi ne yana da rubuce-rubuce yana da wani littafin sa sunansa na wadirul usul a cikinsa yakan kawo irin waɗannan hadisai da sukan taimakawa fikirori haka irin na sufanci mun gane yawa alhakim at-tirmidhi sunansa a cikin wannan littafin nasa na wadirul usul a juzu'i na biyu shafi na 232 ya kawo wannan hadisi din wannan mutumin shine mutum na farko a duniya kamar da ibnu taymiya yake faɗi a duniya kakaf shine ya fara kawo fikirar khatmul wilaya mun san akwai khatmun nubuwa ko to shi ya fito shi wannan mutumin shine ya fito yace akwai khatmul wilaya wilaya ma ana khatminta ma'ana akwai khatmul awliya'i mun san khatmul awliya da ake faɗi ko kasan kowanne masu bin kowace hanya ta sufaye kowa sai ce shehinsu shine khatimul auliya'i in ya tashi gwarzanta shi ko ta ce wane wane ne wane ne ruwan ilimi sai kuma a ce shine khatimul auliya'i to wannan fikirar tunanin da amfani da lafazin khatimul auliya'i ko khatimul wilaya wanda ya fara yinsa a duniya kakaf shine wannan mutumin alhakimu turmidi a wani littafin nasa na wadirul usul shi fara faɗin wannan istilahin ma ko wannan terminology har ake amfani da shi amma asali babu wani abu mai suna a khatmul wilaya babu kuma wani wali da zai ce shine na ƙarshe mun gane yawwa dan ka ce wali akwai na ƙarshe to ka kore duk bayan Allah kuma kenan Allah baya son su ko ba haka ba bayan ko Allah madauki ya tabbatar da Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun in dai akwai masu imani masu takawa to akwai awliya Allah sai dai daraja daraja ne waɗannan na musamman din waɗanda akmalul iman wa akmalut taqwa ma'a istinabil kaba'iri was sagha'ir gwargwadon hali to in an samu waɗannan su ne dai waliyai a tafsiri na khusus ko to su ma ba sa karewa ka zo ka ce a shi kenan babu su na fatan fahimci abu yau wannan shi ne farkon wanda ya fito da wannan bidiyar ta abin nan khatmul wilaya a cikin littafinsa na wadirul usul ban a can baya baya baya ma yake yau a ƙarni ne hudu yake ƙarni ne hudu tabi aiko ai kana samun su can cikin ɗari da kaza wasu ma yan casa'in da kaza ne tabi'ai sun zauna da sahabbai wannan ku daga baya yake bayan ma su bukhari can da dadewa sosai su bukhari a karni na uku ne ko 256 yawwa da abu nu'aymin al-asbahani shi kuma a karni na biyar shi kuma yana da littafi mai suna hilyatul awliya'i babban ne littafin na gaya mana shi ko yana da yana kawo tarjamar mutane waliyai tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai da tabi'an tabi'ai da din malamai to shi ma ya kawo wannan hadisin da ibnu asakir a cikin tarihu dimashq shi ma a juz'i na bakwai shafi 95 wancan hilatul auliya juz'i na 8 dukkan waɗannan sun kawo wannan hadisin da wannan lafazi din inni la as'aru li awliya'i kama yas'aru laythul haribu yawwa amma hadisi ne da'ifi kamar da shekul albani ya bayyana shi ma a silsilar da'ifa silsilar hadisi da'ifa a hadisi na 1775 in ka duba shi ne wannan hadisin kuma ba mai kyau bane ma'ana ba isnadinsa ba sahihi bane dai to mu koma can sama malami yake cewa ai akhudhu fa'rahum zan rama musu mimman adahum daga mutumin da ya gaba da su ba adahum bane adahum ya akwai alif bayan dalu ku rika gyara irin wani akwai kurakuran tsaba a wannan bugun namu a sai ce kama ya akhudhu laysul harbu fa'rahu kamar yadda zakin da ya fushi yakan dauki ramuko da fansa ga waɗanda aka sabawa daga cikin mutanensa ko abin nan zuriyarsa yace wa hadha li anna awliya allahi humul ladina amanu bihi wa waluhu wannan kuwa zai kasance ne saboda waliyan Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa walahu kuma suka yi jibinci Allah ma'ana suke son sa suke son abin da yake so fa ahabbu ma yuhibbu suka so abin da yake so wa abghadu ma yubghidu suke kin abin da yake ki wa radu bima yarda a bima bima yarda kuma suka yarda da abin da Allah yake yarda da shi wa sakhitu bima yaskhatu suke kuma fushi da abin da Allah ke fushi da shi wa amaru bima amara suka yi umarni da abin da Allah ya umarni da shi wa nahau amma nahau amma naha suka yi hani daga abin da Allah ya hani wa a'tau liman yuhibbu an yu'ta suka baiwa wanda Allah yake so a baiwa wa mana'u man yuhibbu an yumna suka hana wanda Allah yake so a hanawa kama fi tirmidhi kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmidhi wa ghairihi da waninsa عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سواء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أوفق أور الإيمان ما في كلف أمن تتسير إجياء إيماني إجياء تحدي إيماني تدولي شي تود تفك عرفي إتسي الحب في الله والبغض في الله متين يسو سبود الله يكي سبود الله معناك سو أبن الله يكي سو كي أبن الله يكي كي to babu abin da yake ɗaure imanin mutum ya riƙe shi guda irin wannan kaga ashe kenan waliyin Allah da zai zama waliyi waliyi na gaske shine wanda ke son abin da Allah yake so ke kin abin da Allah yake ki ke yadda da abin da Allah yake yadda da shi amma ba mutum ya zo Allah ya ce a yi sallah kai ka ce ba za a yi ba kuma za a shiga aljanna Allah ya ce a je haji ka ce masa ƙauyanci ko ba a yi ba za a shiga aljanna wannan ba zai zama waliyi ba mun fahimci wannan zancen yau da haka mai magana irin wannan a magana ce ta marasa hankali ba ta masu son Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama Allah kiyaye to wancan hadisin shi kuma yake gaya mana a ƙasa yace Hassan ne darajarsa akhrajahu Abu Dawud at-Tayalisi akwai Abu Dawud as-Sijistani akwai abu dawud at-tayalisi abu dawud as-sijistani shine wanda muka fi sani mun gane yawwa abu dawud as-sijistani shine yafi shahara mai sunan da ake cewa sunan abi dawud da fatan mun fahimta yawwa shi wannan sijistani ne wannan kuma akwai abu dawud at-tayalisi shi kuma yana da ah, musnad dinsa musnad na abi dawud at-tayalisi ba sunan bane yawa hadisi na 747 shine wannan hadisi din wa ibn abi shayba akwai kuma ibn abi shayba shine ah, abubakar ibn abi shayba malamin imam muslim ne shi kuma yana da littafi sunansa al-musannaf al-musannaf ya hada athar nan ce athar ana nufin riwayoyi da aka rubuto daga sahabbai da tabi'ai akan abubuwa da dama to yana nan babban littafi ne yana cikin masdari in kana son maganganun sahabbai ka je ka samu wani littafi a babi babi fiqhu ne aqida ne da komai yana nan a buge kamar yadda akwai al-musannaf na Abdurrazzaq as-San'ani shi kuma wannan shi ibnu abi shayba 200 ina jin da 35 ya rasu a abdulrazak sanani kuma 211 waɗannan duk magabata ne sosai suna da littafai sanannu to a cikin waɗannan littafai za ka samu wannan hadithi ɗin kuma wanda suka yi ma hadithan aiki sun ce darajar hadithin shine hasan da haka za a yi hujja da shi yana zancen wani hadithin aw saqo oral iman ko yawwa alhubbu fillahi wal bughd fillah to mu ci gaba yace wa fi hadithin akhar rawahu abu dawuda a wani hadithin daban wanda abu dawud ya ruwaito shi a ƙala ya ce ai amin da Allah sallallahu ya ce wa man ahabba lillahi duk wanda ya so domin Allah ya so shay'an kenan domin Allah mun gane wannan in an ce ahabba lillahi an hazfin maf'ulin ne akwai maf'ulun bihi mahzufun yuqaddar ai man ahabba shay'an aw man ahabba shakhsan lillahi duk wanda ya so wani abu ko ya so wani mutum lillahi domin Allah mun gane wa abghada lillahi ai ma'ana abghada shay'an aw shakhsan lillahi yaqi ya kyamaci wani abu ko wani mutum don Allah wa a'ta lillahi ya bayar domin Allah ma'ana a'ta shakhsan shay'an lillahi ya baiwa wani mutum wani abu domin Allah wa mana lillahi shi ma ma'ana ya baiwa wani mutum wani abu domin Allah ya hana kai ya hana wani mutum wani abu domin Allah ya ce faqad istakmala iman to imanin sa ya cika mun gane nan an karanta kamar da Abu Dawud ke faɗi an karanta shi da karatu biyu duk da ba kira a ce ta Qur'ani ba za a iya karanta shi faqad istakmala imana ai shi mutumin wato wancan mai man din ai man ismu shart ne ko ismu shart kuma min alfazil umumi yawwa duk mutumin da ya so domin Allah ya ƙi domin Allah kaza da kaza har zuwa ƙarshe faqad istakmala al-imana to ya cika imani sai ya zama an karanta shi da nasaba ya zama imana menene maf'ulun bihi mun fahimci wannan yawwa ana kuma karanta shi faqad istakmala al-imanu da raf'a ma'ana to imani ya cika ma'ana mai wannan siffar imaninsa ya cika ma'ana ta kammala imanuhu mun fahimci abin yawwa ko ne a iya wato fassara shi da shi ma'ana ya zama a fassara ko ya zama kenan muta'addi ko lazimi da fata mun fahimta bai yace walwalayatu diddul adawati ita walaya a ce mutum waliyi ne kauna ce da soyayya diddul adawa kishiyar gaba wa aslul walayati almahabbatu wal qurbu asalin abin da ake nufi da walaya shine kauna da kuma kusanci wa aslul adawati ita ko adawa asalinta albugdu wal bu'du shine abin da ake nufi masha Allah ilimi in ka samo shi za ga komai yana da asalinsa kana jinsa sai ka ji daɗin yadda Allah maɗauki ma ya jera shi in ana zancen walittakar to ana zancen ƙauna ne da soyayya da kusanci ana kusa tare in kuma ana zancen adawa to ana zancen ƙiyayya ne da nisanta haka ne kuma haka bane don haka duk wanda yake waliyin Allah ne to za ka gan shi yana son Allah yana son abin da Allah yake so yana son Allah yana son abin da Allah yake so kamar yadda yake ƙin abin da Allah yake ƙi mun fahimci wannan wannan son da yake wa Allah shi zai sa shi ya ƙi abin da Allah yake ƙi ba zai ƙi abin da Allah yake so ba ba zai so abin da Allah yake ƙi ba mun fahimci wannan sannan kuma akwai kusanci kusancin nan yana faruwa ne ta ɓangaren ibada ban ibadan nan tana samuwa ta ɓangaren istikmalul imani wa taqwa in dai akwai takawa akwai imani to cika su su kammala daidai to anan ake samun takawa in ku kaji an ce adawa gaba to tana haɗe ne da me kyamar juna da kuma nisanta da juna ba za ka ga mai san mutum yana nesa da shi ba ko yawwa to haka nan mai san Allah kusanci yake da Allah yana bin dokokin Allah ne bautawa Allah ta hanyar dokokinsa ba zai yiwu Allah ya sa doka mutum baya bi yana nesa da shi yana saban Allah yana zina yana abubuwan da ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama ya faɗa wa Allah abin da ya so ya shiga cikin halittar Allah ya dangana wa kansa yana da tasarrufi ya ce ya gafarta wa wani kaga banda mai sanye munaza'a da Allah a mulkin sa ba mai faɗin wannan ba zancen mai kusanci bane wannan mun fahimci wannan yawwa wani abubuwan ina faɗa su ne saboda akwai su a yanzu mutane suna yin su kuma suna ɗauka wannan shine walittakar da ake nufi in ana zancen waliyi an karanto ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun su rika fasar wannan da irin waɗannan masu wato yin barna a bayan ƙasa din suna dangana kansu zuwa ga cewa su ne waliyan Allah wannan ba su ake nufi ba yawa waliyan Allah ana zancen manya-manyan bayan Allah bayan annaba irin su Abubakar da Umar da Uthman da Ali ibn Abi Talib da sauran sahabbai su ne manya-manyan waliyan Allah da kuma sauran malamai waɗanda suka cika imaninsu suka cika takawa suka bauta wa Allah suka yada ilimin addinin musulunci suka yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda zai zo da abin da ya saba wa sunnar annabi a ce ga ta annabi ya ce ga ta wane shi zai bi wannan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ballantana ya zama wali a wannan wuri din sai dai ya zama waliyin wani abu daban don haka maganar walaya kishiyar adawa ce yace wa qad qila rikicin akwai wata alamar da ya sa mana ku maganganun kuma suna da kyau bari mu karanta su inda yake cewa wa aslul adawati al-bughd wal bu'd bayan ya faɗi wancan a ƙasar malam salih al sheikh yana cewa hadha al-asl fil muwalati wal mu'ada wannan shine asali kamar ka ce wannan shine foundation shine ginshikin duk abin da za a faɗi akan muwalati da mu'ada in an ce muwala ana nufin me jibinta da ƙauna da soyayya da kusanci yauwa in an ce mu'ada ana nufin adawa da gaba da nisanta mun fahimci wannan yauwa to wannan shine asali wal mu'ada yace fil muwalati wal mu'ada yace huwa al qadru al wajibu shine gwargwado na wajibi fil wala'i wal bara'i ai akwai muna ji ana cewa al wala' wal bara' menene al wala' wal bara' hmm? na'am so da nisanta tsayi amma mustalah ne wannan fasara ce a gun malaman aqida akwai wani abu mai girma sunansa wala'i da bara'i mutum ba zai zama mai musulunci gangariyar musulunci ba sai yana da wala'i da bara'i mun gano wannan shine zai mana bayani anan me ake nufi da mutum ya zama yana da wala yana da bara yawwa gashi shine sai yake cewa alƙadarun bihi ya sihul islamu akwai wani gwargwado na wala da bara sai an same shi sannan musulunci mutum yake inganta in ba haka ba zai zama ba musulmi ba fala ya sihu islamu ahadin musuluncin mutum ba zai inganta ba hatta ya kuna inda muwalatun wa mu'adatun mutum ba zai zama musulmi na gaske ba ingantaccen musulunci sai ya zama yana da muwala ma'ana akwai wani abu da yake so akwai wani abu kuma da yake ƙi haka ba zai zauna ya ce a shi gaba ɗaya komai ɗaya ne a gunsa yana son kowa yana son komai mun gane wannan dole ne ya zama yana son wani abu yana ƙin wani abu in ba haka ba akwai inda musuluncinsa ba zai yiwu ba da fatan muna fahimta ga misalai nan ya ce inda hu wala'un wa bara sai ya zama yana da wala'i da bara sai ce al-islam ya ce al-wala'u alladhi yasihhu bihi aslul islam shi wala'i jibinta da ƙauna da soyayya da walitakadda da ita ne asalin musuluncin mutum yake inganta yace huwa almuhabbatu soyayya ya zama kana da muhabbatullahi muhabbatu dinihi kana san Allah kana san addinin Allah muhabbatu rasulihi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muhabbatu tauhidihi da san tauhidi hadhihi almuhabbatu hiya al-asl wannan kaunar asali ce duk wanda ba shi da ita ba musulmi bane kuma ji abin da ake nufi mutum ba zai zama musulmi ba baya san Allah mutum ba zai zama musulmi ba baya san manzon Allah mutum ba zai zama musulmi ba baya san addini mutum ba zai zama musulmi ba baya san tauhidi ko ba haka bane yau wannan asalin tilas ne a same shi a zuciyar kowanne dan adam in ba haka ba ya zama ba musulmi ba aina jin ba zancen musu akan wannan ko yawwa sannan sai ya ce laha lawazimu ba lawazimu bai ku gyara lawazimu lamun din wawun din a jikinta take babu wannan alif din da ke jikin lam laha lawazimu tana da abubuwan da suka lazimce ta tilas in akwai ta to sai an same su fi zahiri a zahiri hadhihi laha ahkamuha wannan tana da hukunce hukuncenta me yake nufi yanzu misali mutum ya zo ya ce yana son Allah sai ya rubuta littafi a ciki ya zagi Allah wannan maganar tasa ta cewa yana son Allah ta gaskata ba ta gaskata ba saboda dole sai an samu wannan lawazim din a zahiri in ka ce kai mai son Allah ne to a ga son Allah a aikinka ba za ka zo kana wato gaba da Allah Allah ya ce abu haram ka zo ka ce halal ba ka halatta wa kanka wannan gaba ne da Allah mun fahimci wannan yawwa haka nan mutum ba zai ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo ya ɗauki wani mutumi ya fifita shi sama da manzon Allah ba shi ma wannan ƙiyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma rusa musulunci ne duk girman mutum duk girman walittakar mutum ba zai fi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama mun gano wannan yawwa to a ce ka ɗauki doka daga wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka fifita shi akan manzan Allah to wannan ya nuna babu soyayyar manzan Allah a zuciyar mutum ko yayi da awa a baki don haka dole sai an samu waɗannan lawazim din a tare da mutum fi zahiri mun gane wannan sai sai al'adawatu aw bara'u adawa da kuma gaba da barranta da bara'a mutum ya ce ba ruwansa da abu huwa bugdu shirki kiyayya ga shirka ka ji a zuciyarka baka son shirka ba in ana cewa ga shirka ka zo kana wanke ta ba kana cewa ba shirka ba ce mun fahimci abin in dai shirka shirka ce to a ce wannan shirka ce to tilas mutum ya kyamace ta wa bugdu balali da kyama da kiyayya ga balal bata duk inda aka ce wannan bata ne to ka nisance shi ka ki shi bugdu shaitan da kin shaitan bugdu ibadati ghairillahi da kin bautar wani Allah in dai kaga ana bauta wani wanda ba Allah ba to ka ƙi wannan abun ka kyamace shi bugdul kufri da ƙin kafirci zuciyarka ba ta son kafirci yace wa hadhal qadru yace wannan kai a hadhal qadru wannan gwargwadon huwa shartu shine sharadi man lam ya'ti bihi fala islam lahu duk wanda bai zo da wannan ba to ba shi da musulunci ko akwai musulunci ga mutumin da yake yana son ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da mutum zai zo ya ce yana son shirka yana son bata yana son shaidan yana son bautar wani Allah yana son kafirci haka ga ba zancen ka sashi a cikin musulmi yawwa wani zai ce ya za a yi mutum kuma ya ce yana son har shaidan ma akwai kun san akwai wata firka yanzu tana nan tana ma ƙara yawa sunansu abadatu shaitan su kuma masu bautar shaidan ne sunansu bautar shaidan masu bautawa shaidan shaidan fa iblis su shine sun ce su ne ubangiji wai in an lura da rayuwar yanzu wannan suna nan ka duba har website suna da shi a internet suna da alamu sa bakin kaya kullum ina yan masu bin harkar gothic mun san su gothics za ga wasu mutane a wasu yan vampires masu shan jini suna tsotsar jini a fina-finan turawa suna yawan kawo su ko to waɗannan masu bautar shaidan ne yawa zai na daga cikin mazhabar bauta wa shaidan waɗannan abubuwan da ake da su harkar cultism nan da ake yi a yanka jikin mutum kaga ɗan adam yana cin naman jikin mutum yana kurɓar jininsa a zuba masa a kofi yana sha kamar abinci kuma aje ana tsafi da ɓangarorin jikin mutum duk wannan abadatu shaitan ne yawa an a zamanance suna nan har kungiya ce da su suna abubuwa da yawa in kana karanta ka duba i- internet kai sacin a google ka sa gothics za ka gani ko kuma abadatu shaitan inda larabci ne kungiya ce sosai sun kafa suna bauta ce- suna cewa wai ai su wai a ganin su yadda duniyar nan take tafiya shaitan ne yafi Allah karfi shi yasa lamarin shaitan yafi karfi shi ake yawan yi mutane sun fi yin abin da shaitan yake so wanne irin shaitan ne wannan har zai zama mutane shi suka fi wa da'a sun bar Allah ba sai masa da'a ashe Allah ne ba shi da karfi shaitan ne mai karfi Kuji falsafa ta wasu ko su kuma a haka suka gano abu wai kasancewa yanzu an fi yawan saban Allah to alama ce wa shaitan din yafi Allah karfi don haka shine suka koma shaitan suke bautawa Mm, akwai malam mamduhul harbi da yake da rubuce-rubuce da yawa a bangaren eh, shi'a da makamantan irin waɗannan ismailiya da sauransu yana na wanda daga cikin ah, abokan- abokanmu ne a madina yana da rubuce-rubuce da yawa yana aiki a mujamma inda ake buga ƙur'anin nan to yana da rubutu da ya yi akan wannan abadatu shaitan din ya bincike mai ƙarfi har zuwa asalin abun har zuwa zamanin yanzu yadda abun yake gudana da tarihi da waɗanda suka kafa da komai in mutum ya duba a website ɗinsa insha Allah zai gani na mu ci gaba da wannan a yake cewa ina ne ai mun auki muna maganar wancan ƙasan ne ko yawwa dole ne mutum ya zama yana ƙin shirka yana ƙin bata yana ƙin shaidan yana ƙin bautar wani Allah yana ƙin kafirci fa kalimatu tauhidi kalmar tauhid ta la ilaha illallah hadhihi yace mustamilatun ala alwala'i wal bara ita kanta akwai wala da bara a cikin ta ko dan ce akai la ilaha wannan kaga bara- bara'a ce la ilaha na kuɓuta ba ruwa na ban yadda da akwai abin da ya cancanta a bauta masa ba illallahu sai Allah wannan shine isbati ga nafi ga isbat shine kuma wala'i ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine ce mustamilatun alal wala'i wal bara mustamilatun alal muwalati wal muada akwai muwala shine kaunar Allah shine illallah dinnan akwai muada kuma shine la ilaha mun gane lakinnal wala'a wal bara sai dai ya kamata mu fahimta shi wannan wala'i da bara'i minhu qadrun mujzi'un la yasihu islamu ahadin illa bih akwai abinda gwargwadon da ya wadatar musuluncin mutum ba zai inganta ba sai da shi ya'ani mujzi'un fi sihatil islam in dai an same shi to ya wadatar da mutum ya ingantar da musuluncinsa wa minhu qadrun akhar akwai kuma wani gwargwadon daban wajibi ne lakin laysa shartan fi sihhati wajibi ne a same shi amma kuma ba sharaɗi ba ne wajen ingancin musulunci waɗannan abubuwan na ilimi suna da muhimmanci mutum ya fahimce su bari mu ƙara fassarar sai mu ji yadda abin yake yace akwai wasu abubuwan da a ba sharaɗi ba ne amma wajibi ne wajen ingancin a ba kai ba sharaɗi ba ne wajen ingancin musuluncin mutum mutum zai zama musuluncinsa ingantacce ne amma ya bar wajibi kamar a ce ya aikata haramun ne mun fahimci wannan kaga zai zama musulmi ne shi amma kuma ya rage wani abu ya aikata wani abu na laifi saboda wani gwargwado na wannan wala'i da bara'in da bai cika ba da fata muna fahimta sai ce alqadrul wajibu huwa ma kana min qabilil hubbi wal bughd gwargwadon nan na wajibi shine abin da ya zama ta bangaren soyayya da kiyayya ta bangaren soyayya da kiyayya yace aslul ma'ana asalin ma'anar yace wa huwa al-mawjudu fil qalbi ma'anar soyayya da kiyayya abin da ke cikin zuciya din nan fa mahabbatu tauhidi wa bughdu shirki hadha aslun fil islam wannan ya faɗa mana dama ko soyayyar tauhidi da kuma kin shirka wannan asali ne na musulunci wanda duk bashi to bashi da musulunci mun fahimci wannan yawwa sai ce wa huwa ma'anar wala'i wal bara wannan shine ma'anar wala'i da bara'i wa ma'ana kalimatu tauhid kuma shine ma'anar kalmar tauhidi ta la ilaha illallah faman lam yakun indahu hubbun lit tauhidi duk wanda ba shi da soyayya a zuciyarsa akwai soyayya ta tauhidi wanda ba shi da wannan wa bugdun lishirki a zuciyarsa babu kiyayya ga shirka fala islamu lahu aslan to ba shi da musulunci kwata kwata ma'ana ba musulmi bane bi khilafi mahabbati ahli tauhidi sabanin san masu tauhidi kaga san masu tauhidi menene wajibi ne amma ba shi ne sharaɗin ingancin musulunci ba mun fahimci abin yau akwai shi tauhidin kashin kansa akwai kuma su masu tauhidin shi tauhidin duk wanda baya son sa kafiri ne mun gano wannan su kuma masu tauhidi shin duk wanda baya son su zai zama kafiri a'a zai zama yana da musulunci ingantacce amma kuma kamar ka ce ya aikata haram ne dan ya so ya ki mumini dan uwansa ina fatan fahimci abu yawwa to shine abin da yake so mu gane dan kada ka ji a ce wala'i da bara'i a kowanne mas'ala idan aka same ta to mas'ala ce kawai ta kafirci kawai a'a akwai inda za a samu kafirci akwai inda kuma in an aikata laifi ne amma ba kafirci ba a shine sai yake cewa wani hau dalika da makamanci yace muhabbatu a'a yawa mahabbatu ahli shirki wani hau dalika da kuma son masu shirka kaga mutumin da yake son masu shirka menene zaka ce masa kafiri ba kafir ba kafirci bane amma an aikata laifi me yasa duk malamin ya faɗi waɗannan saboda wasu dalilai daban da suke nuna mana Allah maɗaukaki ya kira masu laifi irin waɗannan ya kira su muminai mun fahimci abin zan kawo misali yace fa hadhihi fa hadhihi fiha ahwalun wa tafsilatun wannan mas'alar akwai alaye daban-daban akwai kuma bayanai daki-daki da suka shafe ta ba nan ne wurin bayanin su ba yanzu misali malamai sun kawo cewa a kiyayya ga waliyai waliyai mutanen da Allah madaukake so yake so a hadisin can ba Allah madaukake ya ga mana man adali waliyan ko faqad azantuhu bil harbi yawwa mutum zai iya samun tsakaninsa da wani mutumin da Allah ke son sa ya zama akwai wani abu na gaba ko ƙiyayya shin wannan zai sa ya zama kafiri hakanan idan mutum ya so wani juz'i wani nau'i na soyayya ga wani wanda yake mai shirka ne shi ma wannan ba karo guda zai ɗauke shi ya sa shi a cikin kafirai ba amma ya aikata haramun haramun kuma babba misali suna kawo misali da za ka ga mutumin da zai kyamaci wani ya ƙi shi don asabiyatan li ghairihim saboda ya yi group tare da wani yana son sa kuma baya son wannan ɗin ko ka samu cewa akwai husuma da rikici tsakaninsa da wani wannan waliyin Allah ne misali mai son imani mai son tauhidi sai rigima ta haɗa ku da shi ta fili sai ka samu tsana a zuciyarka dangane da shi saboda wannan husubar har an je gun alkali an kai shi an zo an kama shi an daure an je an yi menene kaga wannan menene ba kyama ba sai da kiyayya kaga wannan za ta sa ka zama kafiri gashi mai imani ne ka kyamace shi ka ki shi kaga kenan ashe ba koyaushe in an samu adawa wannan takan kai ga kafirci ba zancen kawai shine bambanci tsakanin abin da yake zai kai ga kafirci da abin da zai kai ga kafirci ba amma son waɗanda masu tauhidi ne wajibi ne in waɗanda ba masu tauhidi ba kuma menene wajibi ne shi ma in su nake nufi yawwa san masu shirka menene laifi ne babba in ya hada da san addininsu da san shirka to ya zama mai kafirci mun ina fatan mun fahimci wannan abu yawwa musulunci sansa menene sharaɗi ne na ingancin musulunci tauhidi sansa sharaɗi ne na ingancin musulunci to ka dawo gefe guda su musulmi masu musulunci musulmi masu tauhidi sansu menene wajibi ne in an rasa shi ba kafirci aka samu ba don akwai abin da zai iya jawowa a iya samun wannan irin matsalar ta rikici tsakanin mutum da mutum har a samu gaba yanzu tsakanin wani da wani nan ba za ga ana gaba ba wani ya ce shi ba ruwansa da wani ko sallama ba zai masa ba ai gaba ce ko to za mu ce musu kafirai sai a ce ka ƙi mumini don haka ka zama kafiri yawwa to ba wannan ba za ka kawo wannan ba saboda me asulin wala'i da bara'i akwai shi ta ɓangaren son tauhidi da san la ilaha illallah da son imani amma su masu la ilaha illallah masu tauhidi masu imani wajibi ne a so su in ba a so su ba to hukuncin daban yake da wancan kin tauhidi da kin imani ina fata mun fahimci abin mun bambance shikenan abin da malami ke so mu fahimta mun gane abin sosai yawwa yawwa sannan yace akwai wani ma za ga yana kin wani ihtiqaran saboda wulakantawa gare shi wani kuma na kin wani saboda mukhalafatan li madhhabihim wato sabawa madhhaba saboda sun saba a madhhaba kawai zai ji baya son wani to kaga duk wannan laifi ne haramun ne ka so mutum ko ka ƙi shi ba don Allah ba amma kuma ba kowanne ne ke kai ga mutum a ce ya kafirta ba da fatan an fahimta ɗin tsayi to ina za mu tsaya saboda na ga lokaci ya tafi ko ƙarfe nawa ne yanzu eh ya kamata tsaya shida da rabi Ah, to mun mun gama wannan taliqin da yako yawa to sai ce wa qad qila inna alwaliya sumiya waliyan to sai mu tashi nan gaba anan nan gaba insha Allah makon mai zuwa insha Allah za mu tashi akan wa qad qila Hmm. yan uwana musulmi mu dage sosai mu rika fahimtar matsaloli na aqida irin wannan insha Allah fahimta su yi musu fahimta mai kyau shi ke sa ka samu wato gangariyar imani a zuciyarka sannan kuma ka sami kyakkyawar alaƙar da za ka yi da 'yan uwanka musulmi ina fata mun fahimci wannan yau akwai abubuwan da rashin fahimta su musamman a wannan babin shi yasa kullum nake nana ta mana matsalar nan ta matsalar babin al-asma wal ahkam al-asma wal ahkam har yanzu ban ji wani ya damu da ita ya zo ya ce yana son ma ko darasi akan ta ba wanda kuma hakikatan na sha nana ta mana tilas ce in an ce tilas kafin mutum ya magana akan matsalolin da suke da alaka da musulunci kafirci imani bid'a wani kaza wani kaza wani musulmi ne wani ba musulmi ba tilas ne karanta wannan babin in ba a karanta shi ba ana fadawa cikin kuskure zahirin nassi daban da tafsirin da malamai suka yi na daki-daki saboda ganin wasu dalilan shi kuma daban dole in za ka yi hukunci akan matsala ya zama cewa duk nassoshin qur'ani suna gaban ka tastahdiruha kamar da irin su ibnu timiya suke za ga suna magana nan da nan ayoyin nan duk sun kawo su lokaci guda Allah ya ce kaza wuri kaza ya ce wuri yanzu nan zai kare maka yanzu ba mun karanta ayoyin da ya kawo akan lafazin waliyi ba inda suka zo a Qur'ani kusan kakaf sai da ya kawo mana su wannan shine sai ka samu wannan kakan samu karatu ka tara ayoyin gaba ɗaya guguda hadisan da suka zo a babin duk su zama guguda sai kuma ka ga wanne tafsiri malamai suka yi wa kowanne ba fahimtar ka kai a gun ba ina fata mun fahimci wannan Allah ya ƙara mana basira da kuma haƙuri da juriya wajen neman ilimi kuma ya ƙara a nuna mana abin da yake shine daidai ya tabbatar da mu a kansa abin da ke ba daidai bane kuma Allah ya ilmantar da mu ya fahimtar da mu mu gane abin da ba daidai bane kuma mu nisance shi a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa buƙatunsa na alheri ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali makirce-makirce da abubuwa da suke gudana dangane da musulmi da musulunci muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare musulmi daga waɗannan abubuwa ya tsare addininsa na musulunci duk makircin da za a ƙulla musulmi muna fata Allah maɗaukaki ya mayar musu Allah ya tsare mana Allah ya zama shine gatanmu Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana dukiyoyinmu da rayukanmu da kuma babba dai da yafi komai kuma shine addinin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗe duk abin da zai kawo mana damuwa da tashin hankali abubuwa da ake a wurare da dama a wannan ƙasa tamu na tashin hankali da kashe-kashe da jefa bama-bamai muna fata Allah maɗauki ya tsare musulmi daga irin waɗannan yanayi Allah kuma ya tona asirin masu ƙulle-ƙullen cutar da addinin musulunci ta kowace irin hanya mun fahimce ta mun ko ba mu fahimta ba Allah ya tsare musulunci da musulmi ya basu su zauna lafiya bisa sunnar manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك